wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ba'd jama'a barkamu da sake kasancewa a wannan majalisi namu na bayani akan aikin hajji da umra a tabaice yanzu muna zama na uku kenan insha Allah ta'ala wanda yau za mu fara bayani akan abin da ya shafi zaman madina da zuwa madina ko in ce ziyarar zuwa madina abu na farko da alhazai ya kamata su gane shine shi zuwa madina da alhazai suke yi ya kamata su kula da ƙa'idodi na shari'a a kula da dokoki na allah a yi abun kamar yadda shari'a ta ce a yi asali ana kawo ziyara ne ga masallacin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yake madina wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwanci a wannan wuri da shi da abubakar da umar allah ya musu rahama allah ya kara manzan allah sallama daraja abu na farko idan mutum ya zo madina abinda zai mai da hankali shine kai ziyara masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara yin sallah raka'a biyu idan lokaci ne na sallah ya karanta abin da ya sauwaka gare shi na ƙur'ani a cikin rakoyin nan guda biyu idan alhaji ya samu dama ya shiga rauda wannan abu ne mai kyau Allah ya faɗa akan rauda ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil janna tsakanin gidana da mimbarina dausayi ne daga dausayin gidan aljanna dausayi ne daga dausayin gidan aljanna so ashe wannan wuri ne na gidan aljanna in mutum ya samu damar shiga rauda ya iya shiga ya zauna ya yi ibada ko ya karanta ƙur'ani ko ya sallah ya addu'a babu laifi wanda yanzu gashi nan dai raudar ta zama abin da ta zama sai an yi da gaske ake samun shiga sai da bukin sai da bukin muna fatan allah ya wa musulmi yadda za su yi su rinka shiga wannan wuri to amma abin albishir shine ko da mutum bai samu shiga raudar ba in ta cika ya zo ya sahu a baya daidai gurin allah zai ba shi falalar da yake bawa masu ibada a wannan wuri to idan mutum ya yi ziyarar masallacin annabi sai ya lazumci kulawa da salloli guda biyar a ciki kulawa da salloli guda biyar a ciki yau asubahi a zo da wuri akan lokaci a nafilfili sannan a zahar haka magariba la'asar haka magariba isha'i bayan wannan a masallacin annabin yana da kyau mutum ya karasa wajen gaisuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karasa shabbaki kenan inda annabi yake kwance alaihi afdalus salat wa tammit taslim yaje ya ziyarci manzan Allah ya yi masa gaisuwa assalamu alaika ya rasulullah kuma kai wa annabi sallama kai masa salati da lafazin da Allah ya hore maka shine abin da aka ce a yi jama'a ba a roƙon annabi a wajen ziyarar kabarin annabi a masallaci a madina haram ne manzo Allah ya faɗa cewa idan sa'alta fas'alillah idan zaka roƙa ka roƙi Allah shi shi kadai wa idan sta'anta fasta'in billah idan zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah shi shi kadai dan haka shi annabin shine yace in zaka roƙa Allah zaka roƙa kuma idan zaka nemi taimako da tallafi ka nemi taimakon Allah da tallafin Allah tabaraka wa ta'ala kuma abubuwan da mutane suke na kurakurai mutum ya je daga hannu yana neman jari ko yana roƙon haihuwa ko yana neman kasuwarsa ko nomansa ko gonansa ko shanunsa ko matarsa ko tana neman Allah ya ba ta miji ko wannan duka ba wurin addu'a ba ne wannan wuri kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama shabbakin manzon sallama ba a daga hannu a yi addu'a sai dai shi annabin a yi masa addu'a a yi salati a gare shi a yi masa sallama ana gamawa sai a ƙara gaba kaɗan akwai abubakar ta kuɗe biyu assalamu alaika ya abubakar siddiq shikenan ana gama sai a taka ɗaya biyu assalamu alaika ya umar faruk wannan ta sa za ka ga hukumomin saudiya sun kafa malamai a wannan guri na shabbaki da 'yan sanda da sojoji suna ta cewa alhazai yalla haji haji wani za ka yana cewa kaga su ba sa son annabi wallahi ba sa son annabi kaga addu'ar wasu hana a yi ta wace kai addu'a wurin ba wanda ya ce ka yi addu'a a shabbaki ba wanda ya ce ka yi addu'a a kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ka yi masa salati ka yi masa sallama kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a duk inda kuke ku yi min sallama da salati fa inna salatakum ma'rudatun alayya ana bijiro min salatin ku aina ma kuntum ko ina kuke da haka waɗanda suke ba da saƙon ai ya rasulullahi kanwata tana gaishe ka ya rasulullahi babana ma ya ce in gaishe ka ya rasulullahi kakana ya ce in gaishe ka ya rasulullahi abokin kasuwa na ya ce in gaishe ka wannan duk bid'a ne ba shi da asali ba shi da tushe a shari'a da haka do Allah alhazai ya kamata ku yi kokari ku kiyaye kada ku aikata wannan ya saba shari'a ba daidai bane ballantana kabarin Abubakar ballantana kabarin Umar ba a yin addu'a a wurin abu na biyu inda ake kai ziyara a Madina shine Quba yawwa Quba manzo Allah sallallahu ya sunnanta kai mu ziyara masallacin Quba alhamdulillah Allah saka hukumar Saudiya da alkhairi yanzu daga masallacin annabi ma titi ɗaya ne tarwal zaka tafi da kafa zaka iya zuwa minti arba'in ka isa da kafa minti arba'in ya ishe ka dawa in kuma za ka wa mota bismillah kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tatahara fi baitihi thumma ata masjid in wanda ya tsarki ya alwala a gidansa ana so mutum ya alwalarsa a gida wanda zai je ziyara Quba ya ku alhazai masu tafiya ziyara ku rinka tafiya da alwalar ku idan za ku je Quba sai mutum ya je ya sallah raka'a biyu a Quba manzo Allah ya ce Allah zai ba shi lada na umra cikakkiya masha Allah ka ga wata umra kuma ta daban bayan wacce za ka je ka yi a makka bayan kwana ɗaya kwana biyu kuma shi ma suwa ake aje a yi sallah da raka abi a yi addu'a da abin da Allah ya hore a ga wannan masallaci shi masallacin kuba shi ne masallacin farko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara ainihin wato sallah a cikinsa lokacin da ya hijira daga garin makka zuwa garin madina da haka aka sunnanta aje a ainihin wato ba da sunan shi aje a yanzu a yi sallah a wannan masallaci shikenan akwai makabarta a wurin wasu bayan Allah magabata a kwance ba laifi idan an shiga an yi musu addu'a amma dai ba wai ana zuwa ne don kabarin ba asali ba a ziyara don kabari a ce wai an hau jirgi an taho saboda a zo kabari wannan ba daidai ba ne kuskure ne wuri na uku da ake zuwa ziyara a madina wanda sunna ta tabbatar shine ohudu Uhud wannan babban dutse mai albarka babban dutse da ya kayata Madina manzo Allah ce jabalun yuhibbuna wa nuhibbu sallallahu alaihi wasallam dutsen Uhud dutse ne da yana son mu muna son sa sannan kuma yace dutse ne na gidan aljanna wata rana dutsen annabi ya hau kansa da shi da Abubakar da Umar da Usman ya girgiza dutsen manzo Allah ya ce shi usbut Uhud ya kai dutsen Uhud ka tsaya ka tabbata fa inna ma alayka nabiyyun siddiqun wa shahidan sani annabi ne akan ka da siddiqi Abubakar da shahidai guda biyu Umar da Usman haka kuma dutsen ya tsaya dutsen Uhud a gindinsa a nan aka yi yakin Uhud a wannan wuri akwai makabarta ta ainihin wato ba ni sunan shi akwai makabarta ta sahabbai da suka mummutu aka kakkashe su su baban su jabir dan abdullahi ibn haram wanda aka kashe su a gurin da sauran manya-manyan sahabbai da lokaci bai zai bari mu faɗi sunnakin su ba suna nan a kwance a wannan wuri to shi ma idan ka je sai kai musu addu'a ka roƙa musu Allah Allah ya fi musu dan su ne suka bada jinin su aka gina musuluncin kuma aka yi masa ainihin wato hidima akwai sauran wurare da ake ta zuwa a madina bayan waɗannan amma waɗannan wurare dai masallacin annabi masallacin kuba sai kuma filin yakin da aka yi ohot da sahabbai da suke kwanci a wannan makabarta ana zuwa ziyara ba laifi mutum ya samu zuwa baki'a masallacin makabartar baki'a da take kusa da masallacin annabi ya gaida sahabbai ya musu addu'a saboda anan na aisha take kwanci allah ya mata rahama da sauran manya-manyan bayan allah suna kwanci a wannan wuri idan mutum ya je addu'a shi ma dai ba laifi bane kamar yadda zai addu'a a kabarin garinsu makabartar garinsu sauransu to ina labarin su masjid qiblataini da ake zuwa shi dai wannan sai dai aje dan kallo kawai ana zuwa ne dan kallo ba wai ana zuwa ne dan ibada ko kuma shari'a ta ce aje a yi ibada ba a wurin da haka yan uwana ya kamata a kiyaye kwarai da gaske shi aikin hajji asali da shi umra wato akwai abubuwa da ya kamata a kula da su masu muhimmanci akwai miƙaci da ake cewa mawaƙit ana ɗaukan hajji da umra ne a wani wuri specific wuri da aka ware ana ɗaukan niyya kenan don haka alhaji kada ka tafi kai aikin hajji ko umra ba tare da kayi mururi ka biya ta miƙaci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ka ainihin wato je kai ba miƙacin kalabi ne akwai mawaƙit zamaniya akwai mawaƙit makaniya akwai miƙaci na zamani lokaci na aikin hajji ɗin yawwa wannan tun daga watan shawwal zulqada zulhajji duka mutum zai iya kimtsawa ya hau jirgi ya tafi ya ta ibada har zuwa aje a gama Allah ce alhajju ashurun malumat su aikin hajji wasu watanni ne sanannu a shawwal da zulqada da kuma goma ga watan zulhajji ɗaya zuwa goma ga watan zulhajji wuraren da wannan na zamani kenan miƙaci na lokaci da Allah tabaraka ta'ala ya ce a je a yi masa aiki a wannan duk wanda ya je aikin haji a watan safar ko Allah bai zai karba ba duk wanda ya je aikin haji a watan rabiul awwal Allah bai zai karba ba shine ma'ana alhajju ashurun malumat ana zuwa ne a aikin haji a cikin waɗannan watanni da Allah tabaraka ta'ala ya ainihin wato shimfiɗa akwai kuma miƙati na wuri al-mawaqitul makaniya kenan wurare ne da manzo Allah sallama ya ambata wurare ne guda biyar annabi ya faɗe su a cikin hadisin bukhari da muslim riwayar abdullahi dan abbas wa qatar rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli madina dal hulaifa mutanen madina miƙacin su shine zul hulaifa mutanen sham miƙacin su shine juhfa mutanen najd miƙacin su shine karnul manazil mutanen yaman miƙacinsu shine wato yalamlam in na ce wannan garuruka da duk waɗanda suke kusa da su suke layinsu wato wato wato suke biyo wata wurin zala ce hunna la hunna waliman ata alaihinna min ghairi alihinna na mutanen ne da kuma wanda ya zo wurin duk wata ƙasa da ta biyo ta wannan ɗaya daga cikin wuraren ba laifi shi yasa mu yanzu kaga ai ba ambaci Najeriya ba amma mu ai muna tahowa ne daga najeriya mu zo madina da haka za mu ɗauki miƙaci ne daga wurin mutanen madina idan mutum ya je iraki daga can zai taho aikin haji su kuma riwaya ta tabbata za ta iraq shine gurin ɗaukan miƙacinsu idan wani ya biyo ta yawan ko da ɗan najeriya ne to zai je miƙacin ya lamlam kenan shine ma'anan hunna la hunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna man arada al-hajj wal umra wanda ya niyyar aikin hajji ko umra amma wannan miƙatai sai in zaka je aikin hajji ne ko idan zaka je umra ne idan ba aikin hajji zaka je ko umra ba zaka iya wucewa ka tafi abinka kamar misalin ko ɗalibi wataƙila zai je wani gari ko zai je jidda ko zai je makka ma wani abu ne zai kai shi ba umra zai ba ba sai ya bi ta miƙaci ba ina fata ana fahimta su waɗannan wurare ne da manzo Allah sallama ya faɗi su ko malamai sun yi ta bayani kada alhaji ya ɗauki umra ba tare da ya biya ta ainihin wato waɗannan miƙatai da shari'a ta ambata ba akwai abubuwa da mutane suke yi na kuskure yanzu kamar misali wasu na hawa train suna hawa jirgin ƙasa da aka kawo kitarul haramain ake ce da shi to lalle fa duk wanda zai hau jirgi ya sani cewa zai wankan sa ne a gida ya daura ihramin tasirtin yana gida sai ya shirya da an je daidai miƙatin su hukumar jirgin suna sanarwa su ce jama'a an zo daidai miƙaci kowa ya niyya yana rage step yana rage tafiya don ainiya to kuskuren shine akwai alhajin da za a zo wurin yana bacci ma shi yana ta bacci ya shiga ya kama bacci da haka har jirgi ya zo ya wuce tunda ba wanda zai zo ya tashe ka ya zo ya wuce baka ɗauki niyya ba ba daidai ba ne ba sannan akwai wanda suke zuwa jidda suna ɗaukan miƙaci jama'a jidda ba miƙaci ba ne jidda ba miƙaci ba ne yawa ko da ana ganin wasu alhazai na wasu ƙasashe suna zuwa su ɗauka jidda ba miƙaci ba ne sheikh muhammad bin salih usaimin rahimahullah da sauran manya-manyan malamai sun ba da fatawa cewa jidda fa ba miƙaci ba ne da haka kar wani ya je jidda ya ɗauki miƙaci sai dai in ya sauka a jidda ya hau mota riyal goma ko riyal ashirin ta kai shi can wani guri da ake ce da shirabir ya je daga nan gurin ya ɗauko miƙaci amma mutum daga jidda ya ɗauko miƙaci jidda ba miƙaci ba ne ba wanda ya kamata yan uwa su kula da wannan fatan mu Allah ya sa albarka Allah kuma ya datar da mu insha Allah sai kuma zama na hudu za mu dora akan nau'in aikin hajji kala-kala guda nawa ne wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bari mu canza